بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم in za ka muna daren juma'a daren sha hudu ga watan rabiul akhir hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1443 daidai wanda ya daidai da sha takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya. wannan kuma allah da shi ne kasat na ɗari hudu da da arba'in biyar cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafi mai albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna addu'a da roƙon Allah maɗaukakin sarki azata mu karatun hadisan manzansa da ya masu kyakkyawar fahimta da aiki da su da amfana da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke number 4 madarka cirwar gaskiya ne a zaria kaduna state nigeria darul hadith makaranta ce da albani gina don cimma manufofin da'awa da yake muna roƙon Allah yi da nufi ya kuma taimake mu cikin dukkan al'amuranmu idan ba manta ba je muna bayani game da babu bayani istibabi ta'khiri salatul isha imam muslim yana koro mana hadisai da bayanai da suke bayanin cewa mustahabbi ne a jinkirta sallar isha kar a yi ta a farkon lokacinta saɓanin salloli kamar sallar magariba kamar a sallar azhar la'asar duk mun ji a bacewa so ana so a yi su ne mene daga zarar lokacin siyayi amma ita isha musahabi ne a jinkirta ta daga lokacin nata a ɗan samu lokaci cikin dare ɗin ala samu dace yau za mu tashi hadisin da malace ƙala haddasa muhammad bin rafi haka ne? na'am ما مسيتي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوة قال سمعت بن عباس يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة العشاء قال حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة وقال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأني أنظر إليه الآن يقر رأسه ماء واضئا يده على شق رأسه قال لولا أن يشق على أمتي لامرتهم أن يصلوها كذلك قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع طرف أصابعه على قرن رأسه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف طرف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبدش بشيء إلا كذلك قلت لأعضاء كم ذكر لك أن أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذن قال لا أدري قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذن فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة تو مسلم يتي حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع يا بام حديثي قال حدثنا عبد الرزاق مال عبد الرزاق يا بام حديثي قال أخبرنا ابن جريج يتي ابن جريج يا بام حديثي قال يتي qultu li ata'in wata ranna ce wa malami na ata ciwa kenan ibn jurayj yace ayu hinin ahabbu ilayka an usalli al-isha wani lokaci ne yafi soyuwa gare ka ringa yin sallar isha shine ayu hinin hin zamani yake magana a wani zamani kake so yafi daɗi a ranka ni ɗalibinka ibn jurayj ringa yin sallar isha allati yaqulu hannasu al'atama wanda wasu mutane ke kiran da suna al'atma wato ƙarin bayani ya bayyana mai wace yake nufi kun fahimta saboda za mu zo mu ji cewa akwai wasu akan ce wa magarba ma isha kun fahimta akan ce isha aini ana nufin magarba da isha mai yawa shi sa ibn jurej ya fassale wa malaminsa cewa allati yaqulu hannasu al'atma ina fatan fahimta sai ce imaman wa khilwan halin kasancewa ta liman ko kuma inni kadai ne khilwan shine munfaridan an fahimta qala sai ce sami'tu bana abbas in zuwa kenan yanzu in zuwa ne ata malamin ibnu jireji kenan ko yace sami'tu bana abdabbas naji sahabi abdullah dan abbas ya kuli yana cewa أعتم النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم ذات ليلة العشاء واتو إشاء تتي وفعول بيئن أم فإنت أعتم فيلي النبي سيد فائلي العشاء وفعول به تو da jumla du'a'iyya da jumla mutarada la mahalla laha min al-i'rabi ko a kaidoji akwai jumloli guda takwas allati la mahalla laha min al-i'rabi akwai jumla du'a'iyya daga cikin akwai jumla itiradiyya التي اعترض بين الفاعل وفعل فهمتم هذا بين الفاعل والمفعول ko بين المبتدا والخبر dukkan sana daukan su jumloli ne la mahalla laha min irabi a cikin nahwu ko Allah samu dace yace ataman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama zata ta al-isha'a wata ran manzon Allah tsira da mun Allah sabata a gare shi ya jinkirta sallar isha an fahimta zata lailatin a wandare dare suka ce jumla itiradiya galiba ta zo ne mene littaukid na karfafawa ne kawai ƙwale sai ce hatta raƙa da nasu har wasu mutane ma suka yi bacci wasai ƙazu suka farka wa raƙadu wasai ƙazu suka ƙara bacci suka ƙara farkawa saboda tsawon jinkirin da manzan Allah yi faƙama umar bin khattabin radiyallahu anhu sai sai na umar ɗan khattab Allah ƙara masa yarda ya miƙe faƙali sai ce assalata a wata race assalata salah assalata bi fi'ilin mahazufin kenan ina fatan fahimta in aka ce salata salah kuma igra ma'ana manzo Allah lokacin sallah ko ta wakai mana sallah sai ce faƙala aqaw sai aqaw yace qala ibn abbas malami na ibn abbas yace fa kharaja nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah annabin Allah sallallahu alaihi ya fito ka anni anzuru ilaihi al'ana yanzu ni ibn abbas da nake baka wannan hadisin a ido na ina kallon shi wannan suna yawan faɗin wannan magana kuma haka aminki idan ka kiyaye sosai al'amarin sanda kake ba labarin ibn da ya faru a idan ka zagarin hoton kana ganin picture ɗin abin da ya faru shi ne abin da sauran suke cewa wannan kuma dalin alame ne tamamu dabti yana nuni akan temin wato cika da karfin kwakwalwa da yake yadda ka haddace abin ko mu cabin ko da haka nau'i ne na tasalsuli shi ma a cikin musalol hadisi akwai abin da ce da shi musalsal a cikin hadisi ko musalsalin kulma ala wasfin ata mislu amma wallahi an ba'anin fata musalsal shine a hadisi sai ka ruwato yadda aka karanta maka hadda wata siffa ta musamman kun fahimta to in karoto sai a ce akwai tasarsuri to musamman a samu wani shi ma ɗalibinka zai faɗa sai faɗi irin yadda ka kwatanta shi ma to sai a ce wannan musalsal ne sai a faɗi irin siffar da aka samu tasalsili din ina fatan fahimci wannan abun wa lokacin ma da sigatul ada'i wa tahammul ana tasalsili qala haddathana fulan qala haddathana fulan qala haddathana fulan qala haddathana sai zama can din gaba ɗaya haddathana haddasana sai a ce mene musalsalun bit tahdith musalsalun bit tahdith yana da ado na haddasana haddasana a cikinsa kun fahimta in ko da an annifa sai a ce musalsalun bil an'ana in akhbarna sai a ce musalsalun bil ikhbar to lokacin ma tasassul yake zama da mutanen gari ne haka a ce duk isnadin sai aga zage zage ne misali kenan haddasana malam wane azazzaki alwazra na azazzaki azazzaki ya bata mana abin haka ba daɗi faɗi ma a baki ya bata mana nisba ko ba haka ba yawa to in ka zo ka ce hadha hadisi musassalin bil zakzaki da misali to amma su kan ce bil kufiyina ko basarina ko gasiran da haka misriyina shi ma duk nau'i ne na mene na tasarsili ado ne kuma da nashi fa'idoji din can babu musalul hadisi ne wannan insha Allah ta'ala to nan sai yake cewa ka anni anzuru ilaihi al'ana yanzu da nake maka maganan kamar ina ganin manzon Allah cin ido na san da yake ya fito ya tsuru ra'asuhu ma'an jumla fi'iliya an fahimta ko sai ta zama hali kenan badal ma'arifi a hawalin suka ce ko yawa to sai ya zama ya tsuru ra'asuhu ma kansa na daga ruwa san da ya fito mana ma'ana yayi wanka kenan ko shi ma ya bacci ya tashi ne ko ya haɗin sadu iyalin ko na abu dai da ya hukunce wanka din wadi'an yadahu ala shiqqi ra'sihi yana mai ɗora hannunsa akan gefen a gefen wato kansa kun fahimta idan mun ɗauki wannan wadi an yadda ku zai iya zama furi yake nufi hannunsa guda ɗaya na gefen kansa to amma kuma akwai wani abu a cikin usulul fiqi da yake gudana a larabci mana da magana al-mufradu al-mudaf suka ce ummu al-mufradu al-mudaf aka ce mene ya ummu lafazi da zama furadi ne sai aka idafa shi ga mu'arrafi misali to yana zama yana ba da umumi kun gane abin kuwa wannan matsala ce ta usulul fiqi da kuma lugal arabiya misali aka ce sai aka ce wadi'an yadahu to kaga kai daukan yadu guda daya ya dauka ko mene hannayen guda biyu saboda me yadu mufradi ne aka idafa zuwa ga ha'un wanda ad-dama'ir kullaha mene ma'arif ko الضمائر كلها معارف من انواع المعارف a cikin nahu Allah samu dace ana fahimtar karatun ko to Allah dai samu dace ne malamai suke karar abin nan suke cewa suke kawo kaman algaz ko da ke ba algaz bane ma ya zama challenge a cikin malamin fiqh mutum ne sai ce dallaktum ra'ati ina fatan fahimta kaga imratu guda daya sai kuma ce danganta zuwa ga ya'ul muhadab a mutakallim ko to shikenan wannan za a ce mata shi gaba ɗaya sun saku in yana da mata sama da ɗaya tunda shi ma an idafa a ciki irin sabuwa ne kace ya sun saku duka wasu kace gashi da aka dai tattauna ba nan da wajen tattaki fili akan matsalar ba ina fatan fahimta haka yanzu kenan da manzon Allah ya fito bari mu kasa sai mu ji kenan hannu ɗaya sa koko duka biyu ne sai ke cewa wadi an yado ala shiqqi shiqqi ra'asi ya dora hannunsa ko kuma hannayensa a tsagin kansa qala sai ce laula an yashqa ala ummati ba dan kada lamarin ya tsananta akan al'ummata ba an yashqa ina fa'ili din a ciki yau kuma nahwu na ta ilo mun cikin karatun an yashqa maza eh eh as-salatu kenan ko kuma hadal waqt kenan ko laula an yashqa hadal waqt ala ummati ko to al yashqa din fa'ilin damir mutaqaddir mene huwa shine abin da ya gabata na wannan lokaci din to ba dan kada lokacin nan da muka yi na jinkirin sallah cikin dare zama ya tsanta al'ummata ba la amartuhum an yusalluha kadhalika da na umarce su lalle su ringa yin sallah kazalika kamar yadda aka ga wannan lokaci din to da haka za a ringa yin sallah sai cikin dare tukuna wasu ma sun bacci sun tashi to amma in na ce ayi zai iya zama da tsani kan wasu al'umma din sai yake cewa kala sai shi ibn jarir sai ke cewa fastasbastu ata'an sai na nemi tabbacin wannan magana daga malami na ata shine fastasbastu na nemi tabbaci gare sa kaifa wada annabi sallallahu alaihi wasallam ala rasi yaya manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi ya sanya hannayen nasa akan sa ko hannunsa kama an ba'ahu ibn abbas kamar yadda ibn abbas ya bashi labari fabaddada li ata'un baina asabi'i asabi'i shi'an sai ala ya warware baddada shine watsayen yatsun sa haka shine kuke addu'a ga kawai Allahumma qatulhum badada Allah kashe su a wawwatse ka ɗebe ta su kowa ka halaka shi at-tabdid shine raba yan yatsu ka shine at-tafriq bainal asabi' kun bayyanta fa baddada baina asabihi shay'an min at-tabdidi sai watsayin ya sun sa dan kadan min at-tabdidi dan kadan ba wai warwara su haka kaman abin nan ba ya dan wara su yan kadan haka sun mawda tarafi asabihi ala qarni ra'asi sannan sai dora yan ya wato yan ya gefan at-taraf asabi gefan yan yatsin nan haka ala karni ra'asi a gefen kansa an ce karna ra'as shine wannan gefen ta gashi da ke taro ana misali kun gani suka yi gayu sai su raba kan haka an ce annabi yana irin wannan gyaran gashi din kuna ji ana cewa zurkar ne wani ko dai annabi ne ko me dai malamai suke cewa dai zurkar ne ba fa kaho yake da shi ba dan kaga jan ce karnu kace wani annabi na da kawa yana da gashi ne sun taru anan haka kun bayyanta ko to akan ce da gashin da ke nan karo kan ce da karo shi sa a hadisin Zainab bin Tarasu ko hadisin Madiya na wankan gawa fadda fana fadda annahu thalatha quruni an dunkule shi zaman karnu guda uku ba wai kawo nasa da kake kallo ba haka ma'ana an shi tashbihi ne kawai da haka sai manzon Allah ya sa gefen yan yatsin nan kaifin yatsin tsinin su kenan a ina akan wato gefen kan nasa kun bin wani abun ko sun masabbaha yumiru haka zalika ala ra'asi sannan sai ya matse kan nashi shi ne ma'ana sabbaha a nan ɗin mun fahimta ko ba wai kwararwa bai tsi matse shi ɗin kazalika ala ra'asi akan kan nasa yumiru ha kazalika ala ra'asi yana gudanar da su kamar da gani akan kan nasa hatta masat ibhamuhu darafa udhnihi har sai da babban ɗan yatsansa ya ringa shafan gefen kunnansa nan kenan min mayilil wajaha gefen kunnan da yake kallon yake fuska fuska ba wanda ke kallon ƙeya ba kuna fahimta ai ko summa ala sudigi sannan gefen dan yatsan nasa ma sai da shafi suduk shine wannan gashin da ke tsakanin kallon ido da fatar kunne kun gane akan ce suduk kuma ana nufin kundu kuke haka nan madaura kashin da ke kusa da fatar haɓa wa nahiyatil lihiya kuma bangaren da gemu yake bari kwatanta muku abun kun gane ku ma'ana sai aka ce annabi sai haka yasa hannun shi ya fito wanka yana so ya matsa ruwan da ke kan shi kenan tunda ya fito yana digar da ruwa haka to yana so ya matsa haka sai yasa hannun in ya tsinsa haka wayannan akan shi ya dan bubbuda su kamar ce baddada shi amina tabdil ya dan raba su haka kun ga wannan dan yatsan sai zama ina ya tunkuri fatar kunnensa ɗin nan shi ne abin da ya faɗa na farko sannan kuma ya haɗa da gashin shi na nan wajen sai manzan Allah yumirru haka zalika sai ringa shafa kan shi haka yana matse ruwan kenan kun fahimta manzan Allah ya ringa matse ruwan ta hanya haka kenan Allah sa mu dace shine sai ke cewa wala yuqassiru wala yabdishu shay'an baya la yuqassiru ay la yubdi'u wajen jan hannun nasa ya matsa ruwan ba wai ja yake a hankali haka ba kuma wala ya ishu bishe sannan kuma baya gagga wajen shanya jan hannun nasa ma'ana ba haka ringa yi ba haka a tsanake ringa yin abun ina fatan fahimta yanga matse shi haka haka Allah samu dace illa kazalika wato kamar haka yin da ka gani haka sai manzan Allah ringa matse kan nasa qultu li ata sai ni ibnu jarir ya ce wa ata kam dukira laka akhara han nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lailata izin to adadin awa nawa ne aka ambata maka cewa manzon Allah jinkinta sallah a wannan daren mana a bashi kamar lokaci karfe 8 ne 8 da rabi 9 ne 10 ne 10 da rabi ne 11 ne kun fahimta qala la adadi sai shi a ƙa ce ban san adadin da an ce da ya jinkirta an ban mun shi mu buhami da haka nima ban san adadin awanni ɗin ba sai aɗa kuma ke cewa ƙala aɗa sai aɗa ke cewa a habbu ilayya an usalliyaha imaman wa khilwan mu'akharatan abin da ya fi soyuwa a gare ni an usalliyaha imaman aw khilwan in sallaci sallar isha ina matsayin liman ko ina matsayin salla ni kadai mu'akharatan a halin an jinkirta ita sallar isha din ina fatan ana fahimta hadisin da kyau ma'ana abin da faso ya gani shine ni dai a bawo in sallar isha in ma ni ne limamin mutane in ja masu takai cikin dare in ma kuma ni kadai zan na faso da in jinkirta ta kamar yadda manzon Allah ya sallace ta a wani kama sallahan nabi sallallahu alaihi lailata izin kamar yadda manzan Allah ya sallace wannan sallah a wannan dare din Adawu sai ce fa in shakka alayka zalika khilwan idan yin sallah a wannan lokacin da aka faɗa ya zama ya tsananta a gare ka a matsayin kai kadai aw alan nasi fil jama'a ko kuma kai ne liman amma kaga in ka ja ta cikin dare zai tsananta ga mutane wa anta imamun alhalin kai ne limamin su fa salliha wasdan sai ka sallace ta tsaka-tsaki ba ka yi ta daga farkon shigar lokacin ba sannan ba ka yi ta cikin daren ba da za ka tsanta mutane la mu'ajjalatan wa la mu'akhkharatan sai zama baka gaggawa yin ta din ba sannan kuma baka jinkirta ta din ba jama'an fanci wani abun ko Allah samu dace kuma kun fanci hadisin naga akwai shay'un min al-gumudi ne a cikin sa ina fatan kowa fanci hadisin da kyau Allah samu dace cikin hadisi yana karantar da mu dai cewa an so a jinkirta sallar isha din manzon Allah kuma ya riga maimaita ka ba so ɗaya ba ba so biyu ba kuma sabai da tabi'ai mun ji fatawarsu da haka limamai a ko'ina sai mun ga kula cewa mu daina yadda da ɗaukar maganar mamu da za su ta zuwa suna ce mana sallah yayi sallah na sha wannan magana ko Allah ya sa ta kai kunnan masu wannan sallah a wa'annan wurare su ne za ka je ka samu wani masallaci a nan dandali dandalin tudun wada wajen ijaba masallaci na nan yanzu na san sun yi sallar isha yanzu nan da muke karatun nan ba to su tuni sun gama sallar isha wannan ba sunna ba ne kawai bida ce suka kawo kansu sunna ma shi ne kabar ai ba ma sunna ba ne wajibi ne kabar lokacin sallar isha ya tukuna sannan ba wata sallah da za ka yi lokacin ta biyu ka ɗauka ta yi muhammad ibn usaimin a cikin littafin ashafu mamti yake cewa ko ka bara harama ka yi sanda ka gama kabar harama lokaci sallar bata yi ba a matsayin farla ya dai kalle ta a matsayin nafila kabbar harama ba wai ka yi ta kare ma baka fara ba wai su suna sauri sai ka je baka samu mutane fa daga sabon gari daga cikin zaria daga nan gaskiya daga tirin jikun da gwana an tawo da gudu an tar an fakin mashina da yawa da motoci saboda wai ana yin sallah da wuri a wajen wannan ka gaji halta addini haifar da wannan matsalar sunna shine kai dan waka tafi unguwarku in ana karatu an goku sai aka zauna ka ji karatu in ka ji karatu aka tashi ai sallah amma baka ji karatu baka je gidanka ka ci abinci ka koshi ka huta a kira sallah sannan ka fito kai sallah din gaggawa me kake ce nake kana sallar dan lada ne don da kai wannan sallar babu lada ina fata an fahimta kuma so kake ka shiga aljanna ko in kai wannan sallah za ta ja maka matsalar lahira dan za a zo counting a ga ba isha ba isha ta yi sallolin sai aka ga ana ta omitin ɗin sallolin isha to kuma za ka gyara ran lahira ina fata an fahimci wannan abin don haka ba buƙatar gaggawa a sallar isha mutane kan waye jama'a bin sunna shine mafita a rayuwarmu Allah ya ce mana wa in tudi'uhu tahtadu idan muka yi wa annabi Muhammad biyayya mun shiryu ba mu da tantama da hafi akan biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da haka sunna shi shine cewa a jinkirta sallar isha za a yi ta da sauri ne an farkon lokacinta idan an ga hakan zai zama da kunci ga mutane to kuma kuncin zai faru ne galaba idan yin zama mutanen gaba ɗaya suna da jahiltar lamarin addini ɗin shi sa wannan shawara bayan mun ba da shawara wani lokacin a yi ta da wuri in lokacin ya yi wani lokacin kuma a jinkirta based on the understanding da mutane suke ga ilimi a wannan lokaci ɗin shi kuma wannan a ɗawai na ƙarba da ta shawara idan mutum zai sallar to sai ya tsakatsaki ina fatan fahimta karka yi ta da gaggawa sannan kuma karka mene ka kai ta can dare idan ka san hakan zai zama kunci ga mutane Allah sa mu dace to mu koma malaki cewa qala haddathana ibn yahya wa qutaybah ibn sa'id wa abubakar ibn abi shayba qala yahya akhbarana wa qala al-akharani حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة مسلم يتي حدثنا يحيى بن يحيى مالا يحيى دان يحيى با مديسي وقتيبة بن سعيد ده مالا قتيبة دان سعيد وأبو بكر ابن أبي شيبة ده مالا أبو بكر ابن أبي شيبة قال يحيى مالا يحيى يتي أخبرنا wato wajen koyon karatun kenan wa qala al guda biyun kuma fa da Qutayba dan Sa'id Abubakar bin Abi Shayba suka ce haddathana ma'ana suka amfani da wannan siga ta, ta hadisi wajen daukan karatun kenan ko wajen wajen bada karatun kun fa abun to dukkan su malaman muslim guda kudin shine waye malamin su shine Abul Ahwas an fahimta shine haddathana Abul Ahwas su kuma sunan shi shine mene Sallam ibn Sulaim al-Hanafi sallam ibn sulaim al-hanafi an simakin daga simak ibn harbin an jabir bin samura daga jabir dan samura kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah tsira da minci Allah su tabbata gare shi ya kasance yu'akhiru salatal isha al-akhirah yana jinkirta sallah wadda ake ta karshe wato wadda muka fi da suna sallar isha ina fatan fahimta alhamdulillah mu yanzu ba ma san wata mai suna sallah ba isha bin ba isha da muke ba kawai ko ba haka ba amma wancan lokacin akan kira ta isha al-akhira in aka ce isha sai ka yi tambaya wacce akan ce da ita kuma su ne ne al-atma za mu zo mu ji hannun da manzan Allah ya ce kada mu bari kauyawa su rinjaye mu kan sunan sallah mu insha Allah ta'ala malik ya ce wa haddathana qutaybah ibn sa'id wa abu kamil jahdari قال حدثنا أبو عوانا عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي صلوات نحو من صلاتكم وكان يأخر العتمة بعد صلاتكم شيئا وكان يخف الصلاة وفي رواية أبي كامل يخفف مالتي حدثنا قتيبة بن سعيد مالا قتيبة بن سعيد مالمي أبا مالمي كينا ya ce wa abu kamil da abu kamil aljahadari duka suka ce kala suka ce haddasana abu awana malam abu awana ya ba mu hadithi sunan shi waddah ibn abdullahi yashkuri an simakin daga simak an jabir bin samura daga jabir dan samura kala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da minci Allah sabbata gare shi ya kasance yusalli salawata yana yin dukkan salloli na hawa min salatikum gwargwadon irin wannan sallah da kuke yi malamai suka ce na hawa ɗin a nan la fil kaifiya la bal fil zamani wal waqt kun bayyanta jabiru ma'ana yana wannan bayani bayan rasuwar manzon Allah sun waye gari sun su ne malamai duk inda suka je sai suka ji sun ana tambayar su din suka je su ne ake tambaya haka ɗaliban ilimi muke gaya muku kuma shine kowa ya mai da hankali ya koyi karatu kada ya zaɓa sanda malam albani ke koya mana karatu ban manta watar amince yake cewa naga kuna zaɓar karatu ɗalibai suna da irin wannan abin sanda ake koya mai in ana koyi da nahawu sai ga shi ba ta nahawu yake ba kawai a dai zo a sauke hadisan nan kawai in an zo hadisan ma ana babin waƙafi sai ga wannan sun cika ɓata lokaci bai sauran kafi ya fi so a ɗauko wasu kaza sai ga ana selection ina fatan fahimta sai ce mana lokacin da kake koyon karatu wato kamar mai karmami da ɗebowa kake da kiraruwa kawai in ka zo sai ka waron da kake so in ka gama haɗawa kuma wani lokacin sanda za a zo a nema watakila sanda za a nema abin da kai kare na sai kai muzu ka zazzare idanu kuma shi sa shi mai koyon ilimi dagewa ke duk wani abu da ake koya ya koya yanzu karatun da ake ɗin nan idan da a ce muna tautar matsalar rijal sai ka maza ka kiyaye cewa na fulani ibn fulani rumiyar bilkadari wa ƙalar na saifihi wa ƙalar fulani kagar za ka hada ce wanda ana wannan matsaloli ɗin amma ba a yi wannan ɗaukakoli saboda mun fahimci cewa galiban masu saurare masu koyon ibada ne da ya shi bauta wa Allah kawai wannan kuma ya shafi ɗaliban ilimi ne masu zurfi can kuma za su je su yi wannan karatu ɗin babin da muke ta shi ne sanda kake koyon karatu a matsayin ka ɗalibi ka dage ka iya abin da ake wataran za a nema a wajenka kakkare na kanka daga kai a wayanzu mun kanta bukhari ko abdullahi dan abbas ya samu rabu ke ce wani zo akwai sahabbai da yawa yanzu a duniya sun koyi karatu wajen manzon Allah mu ma mu je mu koya a wajen su wata ran za a zo a nema a wajen mu sai wannan abokin ya kalla abdullahi suna yara haka cewa zai dukar ga umar ga usman ga manyan sabai su abu huraira su suna ta karatu ka ce ka za wani karatu a wajen ka kawai sai ta farka neman kasuwancin shi da harkoki shi kuma abdullahi dan abbas fa sai ya ringa bin malamai gida gida sai makale umar sai je makale jabir dan samura ya je jabir dan abdullahi yana tabinsa yana koya har ya je gidan wani sabi ya ce in ya je saboda larbin ilimi sai zauna ƙura ta buɗe shi ya buɗu buɗu ƙura ta da yashi ta buɗe shi yana jiran malamin shi fito haka malamin zai fito ce abdullahi ka jana baka ya ce ai an ce mu girma malamai da haka ba zan taso ka a gida ba ina fatan fahimta da haka na jira nan ƙura ta buɗe ni sai ce to zo me kake so ce na ji labarin hadisi kaza a wajen ka zo ka koya min ko kuma matsala kaza ban fahimta ba sai ya zauna da shi ya koya mai karanta mai karanta man shi tare na girmama shi a matsayin shi kanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina fatan fahimta ko sai in shi a yan demokradiya ne da yawa da yawa ma wasu ba san cewa Abdullahi Abbas ma shi ma kanin annabi ne fa ko yadda Aliyu yake a wajen manzon Allah haka Abdullahi Abbas yake a wajen manzon Allah fa ina fatan fahimta kai har ma kusanci ne shi Abbas din yafi kusanci fiye da Abu Dalib ko kun bince wani abu yadda Abu Dalib yake a wajen manzana haka ji Abbas yake Abu Dalib ibn Abdul Muttalib haka shi ma wane Abbas ibn Abdul Muttalib haka Safiya ita ma mene bintu Abdul Muttalib kannan manzan Allah da yawa suna na cikin sahabbai amma in shiya sai suka zara aliyu suka ce shi kadai kun ga demokuraɗiyya kenan da haka ba sa jiwa cewa waɗannan su ma ai in an ce aiwa manzan aliyu kaza ne saboda mene saboda shi kanin manzan allah ne ko to haka ma kamata su ce aiwa abdullahi dan abbas aiwa abfadalu aiwa su jafar su kannan waɗannan manzan allah su abdullahi dan zubairu su ina fata an fahimta da yanin su zubairu ibn awam duk ga sanar da sai a ce sai a masa haka amma ɗin sha bai gaya bai kawo sunan wa'annan a cikin wanda ahlul baiti shine aka ji misali ma kartagin yan shi a zazzaki na cewa wai ai aliyu ma aliyu ra'ayi cewa yafi yafi musa bidiyon na yana yau akan youtube aliyu yafi musa annabi yafi annabi musa yafi annabi ibrahim yafi annabi isa yafi dukkan wa'annan annaba ulul azmi kuka ce ko to duka yafi su kun fahimta to da ya zo kan manzan Allah saboda ya san a cikinsu ma an yi ce har ya fi manzan Allah za a ɗan samu ɗan tutoma watakila sai ce kai sai in ce maku dukkan halitta Allah ba taɓa samun irin aliyu ba kaga ya ɗibo har da manzan Allah ya zuba ciki kenan amma tun da daƙiƙai ne sai suka kabbara kawai ina fatan fahimta wannan duk zuguguta ne na ratse da Allah mu ahlus sunna mu ne muke son aliyu soya ta gaskiya ba ma rage darajarsa sannan mu kuma ba ma ba shi fiye da haƙƙinsa kuma mu wannan shi ne aƙida mu ba za a tauye ka ba mu 'yan salafiya kula da haƙƙewa ba za mu tauye ka ba ba za mu baka sama da haƙƙin da kake da shi ba duk yadda muke son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba za mu ɗauki haƙƙin Allah mu ba manzan Allah ba da haka ba za mu yi tuntuɓe mu kira manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama dan ba haƙƙin shi bane bai da wannan damar ina fatan fahimta shi ma haka ya faɗa mana a cikin ƙur'ani ko ba haka ba ya ce ni ma ɗin bawan Allah ne bauta Allah nake ba zai iya tsina na muku wani abu kun hana ku ba ina ba ba shaƙin Allah ba amma kuma koyaya ko da da kafar allura ba za mu yi daka tauye manzan Allah ban za ka mu miƙe ina fatan fahimta sam ba za mu yi duka taɓa manzan Allah ba amma duka ɗawa'ib da kake kallo masu kurun san manzan Allah na rantsi da Allah duka suna taɓa manzan Allah kuma za su taɓa manzan Allah saboda waɗanda suka ce waliyai ko waɗanda suka ce wa imma kula da wannan abin da kyau sono ne yan ɗariƙu ke da a caccaki manzan Allah da sunan waliyansu ko ba ku lura ba ne kuna ina wani ya ce Allah kyauta magana ba daɗin faɗi amma don wayar da kai gare ku da kuma wanda kasar zai kai masu cikin 'yan bida ɗin da wanda suke bin su ba su sani ba kana ina mutum wani wali ya ce wai in shehu da manzan Allah zai taso sai da ya kira sunan manzan Allah don reni ma ya kuma kwatanta inda manzan Allah ce daga kabarin shi da ke garin madina zai zo nan wajen wai idan bai bi halarar in yasu ba za su taka wuyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kasa din na yana yawo muna da shi wannan kasa din saboda mene yaban shehunsa in yasu kenan ya wulakanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga abin da ba a samu a wajen mu yan salafiya kenan ba ka taɓa samun single word ba kalma rabin kalma wanda za mu iya zaka ce mun taɓa manzan Allah sai dai kai mana ƙarya wai da mun ce ba za mu yi maulidi ba ka ce wai ba ma san manzan Allah wai mun zama kafarai ma na taɓa ganin mahaukaci irin wannan hauka irin wannan dan mutum ya ce ba zai maulidi ba kenan duk wanda bai maulidi ba kafiri ne to sai a koma tun daga farko shi ma manzan Allah bai taɓa maulidin ba ko abubakar bai taɓa yi ba umar bai yi ba usman bai yi ba ali bai yi ba fatima ba ta yi ba hassan da husaini ba su yi ba sai ka ɗauko sauran sabai kaf zamanin shekara ta ɗari ta farko ba a san maulidi ba wani abu mai suna maulidi shekara ta ɗari biyu ba a san wani abu mai suna maulidi ba shekara ta ɗari uku ba a san wani abu mai suna maulidi ba sai a daula fadimiya ƙarshe ƙarshen shekara ta ɗari hudu sannan aka fara wani mai suna maulidi to duk wa'annan generation ɗin duka su ma kafarai ne kenan ina fatan fahimci wannan abu so sai dai wannan yarfin ake mana ce ai sun ce ai ba sa san annabi saboda an zama maulidi sun ce kaza da kaza ta dan Allah wannan ma ko da maulidin nan ma abin da ku duba irin abin da aka kirkiro a cikin maulidi mace ce za ka ta katuwa da nonuka cikakku da duwawanta gaba ɗaya tana birgima ana mata girgiza dan an manzo tana girgiza nonukanta a cikin samari da ƙarta haba jama'a wani irin hauka ne wannan abin da haka wannan ya saba hankali ma ko da hankalin arna ne ba ina fatan fahimta ballanta na hankalin musulunci a ce ki murgina dan manzan Allah ta juya tana ta murgina ta manzan Allah wai tana yi dan manzan Allah na sarki ya kima miskina wai ta dauka ka san manzan Allah ne ina fatan fahimta wannan abu to mu kaga ba za mu yi wannan ba saboda manzan Allah bai zo da shi ba amma in kai ka ce manzan Allah da shi karanta mana buɗe littafi ka nuna mana a yana yake a cikin littafi hasali musulunci ya zo da raba mata da maza ne ba cakuɗa su ba ko kuma cakuɗe maza da mata ina fatan fahimta waje ba mun gama kato wani ayat da muka jawo qul bi fadlillah bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu sai wani ce mun wai a dahir bauchi ya kafa hujja da wani aya wai ita ce dalilin yin maulidi ya ce ya ji waye ma gamun ne waye gamun cewa wanda ya ji wannan karin to lalle ya ce wai ya ji a ɗahir ba ce wai wannan ai ita ce dalilin maulidi ikon Allah eh hadda mene au suna ma duk wani ai tana bani kan suna ne a kaga mutane ba su da hankali ka san dalili ita wannan magana fa tana sukan wanda ya zo da addini fa in ka ce Allah ce kenan Allah ya ce a yi maulidi kenan annabi ya karanta ayar maulidi sabai sun kanta ayar maulidi kenan tabi'a sun kanta ta gaba ɗaya ba wanda taɓa aiki da ita ina fatan fahimta ballantana kuma wallahi ayar ba haka take ba a duba tafsirai kaf duk tafsirin duniya ba wanda ya ce wani ayar tana magana maulidi ne tana magana ne kan matsayin shi manzan Allah wasu fasara shi da haka wasu fasara saƙon da aka zo da musulunci da kaza da kaza shi ne shi samu yan salafiya muka ce ba mai da tafsirin wani ba in ka ce aya kaza tana nufin kaza sai mu ce a wani littafi waye cikin magabata ya fasara ta haka alhamdulillah duk tafsiran magabata muna da su a aji yanzu a duniya ga ibn jaririn tsabari muna da shi imamun fasirina in ya fassara zai ce ibn abbas sai kawo isnadi haddasana haddasana har zuwa ga ibn abbas in ya ce wani al'awu ya ce kaza ya kawo isnadi ga ibn abi hatim yana da shi tafsirin shi ma zai ce haddasana har zuwa ga wanda ya fassara ina fatan fahimta ga tafsiran nan da yawa ibn ahmad bin hanbal tafsirin al-ma'asurat da yawa suna nan nan kusa kusa suyudi durrul mansur ya tattara wani abubuwan ga sana ina fatan kwanci wani abu so na ai ba ta faɗa magana kan maulidi kwata-kwata ko ku ji maulidin ma da ana cin autar rabiul awwal to yanzu ma je ma na ji da dare wasu suna yi su ma ko ba ka ba abin ya zama dirkaniya kenan ko ko ramuwa ce kamar nan in ka makar sallah za ka rama in mutum bai sai ya rama ne oho jama'a na fata an kwanci wani abu to da haka mu sani cewa mu ahlus sunna mu ne haƙiƙanin masu san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hakikanin masu san ahalul baiti muna ba kowa kimar da Allah ya bashi da manzan Allah ya kawo ya faɗa a kansa amma ba ma wuce iyaka a kai ina fatan fahimci wani abu Allah samu dace muhallin sha da ya kawo mana magana shi ne muna magana kan Abdullahi dan Abbas Allah ƙara masa yadda lokacin da yake koyan karatu yana bin sabai yana koyo a matsayin shi na kanin manzan Allah don haka sabon suna ganin girman lamarin suna marmaza su zo su mene suna in aka ce ɗan abbas ya zo karatu sai su ba shi girma saboda jikanin manzan Allah ne shi ma yana da wani rufin a cikin sabon manzan Allah to kai ma a matsayin kan ɗalibi yanzu ka dage ka koyi karatu yadda ya kamata saboda za a nema a wajenka ɗalibin ilimi kasala ba tashi ba ce ɗiba zai ta yi ina ake koyon na hau malin yi nagarta sai ka je ka koya ka sauke alfiya ka sauke mula ka sauke kaza ka yi lirabi ka dage koya za a nema wajenka ina ake hadisi ina ake kaza ka je ka kware a cikin wani abubuwa din ku ne kuke gadin addinin musulunci yawan ba ɗaliban musulunci gobe za su kantar da musuluncin kenan shi sa muke ta bakin ciki da duniya ta juya yanzu kowa magana shi akan boko ne eh ai yaron na wallahi ai yana jin sakan class offer a mene physics chemistry biology yawa yana ta murna wancan dan ustazin gida da ke ta hadda fa wancan ya ce da dage wai sai wai shi malami zai zama ko ka bane ran da wai shi ya ce sai malami zai zama saboda wai an dauka malintan kaskanci ce kuma to in kuma babu wayannan daliban gobuwa zai in warka ta mutuwa zai mata wankan gawa in kai ka mutuwa zai maka sallar jana'iza idan sallah ta rikice maka zai ga maka zaka yi idan hailan mataka ta cakuɗiya za a yi duk wa za su yi wannan hidimomin kenan wa zai ja sallah gobe kai dai baka jan sallah ba an ce shiga kai sallah din ko ba haka bane ba billahi lazi da yawa aka ce wani bismillah shi ma sallah ba zai iya sallah ba sai dai ta koye ce ita ma ta koyen ko za ku ga cewa ka ba iya ta ba ita ma din nan dr bir ka azga je jana'iza nan wajen na taɓa ko na labarin annan gra ta nan zare je jana'iza ya jira ya jira ya shiru shiru ya jira ya shiru ya ce wai aka yi ne lafiya saka ce wai an je neman masu wankan ne an ce wasu ce yiwu ba sa yi to kaji wata matsala kenan kaga da sai a jigawa sai gobe kenan ko sai ran da suke kenan ko kuna bari malamai su kare haka za ku fuskanci matsala ya ce to in ba ku damu ba shi yana gan zai iya mata ga to malam dama za ka iya tuntun ake zauna na bismillah bismillah ya zo shi ne mai wankan gawa shi ne mai sa likafani shi ne mai sallah shi ne duka kowa jingun jingun ga wani profesa a marathon wani profesa kaza wani dokta wani wani dokta wani amma duk an haɗa an kasa gawa ɗaya sallah da wanka da sallah to aka ce ba ɗalibai shi azgar san da ke kun katin da bai je ya koya ba me zai faru kenan da a ce shi ma sai ne shi ma sai koma da a tare kenan ko ba haka ba wallahi jama'a wannan waƙe wa abuwa ne dake mai mu'ulim za ku ga cutar har masu koyon addini suna jin shi'ur bin naqas suna jin damuwa wai ya ake suke koyon addini suna ganin kamar wacce boko sun fi su matsala ce ta samu mu a cikin rayuwa wallahi malam duk sanda aka kawar hasken ɗaliban ilimi an shiga uku ne a duniya malam aka kowa ya dage koyi karatu Allah ne samu dace kuma dan tsira da addini na alƙiyama ko wallahu musta'an to wannan sabi sai yake cewa Abu Awana yake cewa kana rasulullah sallallahu yana yusalli salawata nahwa min salatikum annabi yana salla irin wannan sallata ku wato yana bayani a irin zamanin ba irin kaifiya din ba domin sauran sabai sun fara inkarin sallar mutane da wurwuri tun suna da rai suka ga ana wasa da kaifiyar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa kun ga mu ƴan salafi ake ta aibata mu cewa ko karatun su ya tike a sallah mun sha wannan faman lokacin da malam albani ke karanta da mu sifatu salatin nabi duk abin da ya karanta mana sai mu je mu kama aiki da shi ai ta faɗa da mu a masallatai sai a ce to kuma duk karatun masalla kawai suke to ai ba laifi wanda mutum ya karatun sallah din gaba daya ina fatan fahimta shi dai annabi ne faɗa min cewa sallu kama ra'aytu muni usalli ku yi sallah kamar da gwanna in ba ku yi irin ta ba za ka ansu ranar kiyama fa za ka yi aikin banza ne kai ta gurgurawa ku dauki hadisin Khallad bin Rafi dattijo ne yazo sallah ga manzon Allah sau uku annabi na cewa bata yi ba karshe annabi ya ce to sahabin ya ce to koya mun sallah manzon Allah annabi ya ce to yanzu kam amma ba za ka ba da ka mutu kana wannan sallar ba za ka samu rabu ranar kiyama kenan akwai sallar da mutum zai ta ba zai samu rabu ranar kiyama shekara ka 60 70 kana sallah amma a lahira ka je ka ga zero dole akwai da manzon Allah yake sallah Allah dai samu dace muna fatan mutane su fahimta karatun nan da kyau sai ce wa kanu akhirul atamata ba'da salatikum shay'an amma a wajen lokacin sallar annabi ya kasance na jinkirta al'atama shine sallar isha ba'da salatikum shay'an bayan wannan sallar da kai dan kadan haka yana karawa ta dan kai cikin dare wa kana yukhiffu salata annabi ya kasance na sauƙaƙa sallah wa fi riwayati abi kamil arwayar abu kamil ba ta abu awana ba sai yake cewa ba ta qutaiba ba sai yake cewa yukhaffifu madadin yukhiffu sai kawo yukhaffifu manzon Allah na jinkina sauƙaƙa sallah bai tsawaitawa yadda zai damu mutane jama'a kun fahimci karatun ko مالك قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن أبلا بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها الإشاء وهم يعتمون الإبلا bukhari muslim yace haddathani zuhair bin harbin zuhair dan harb ya ba mu hadisi wa ibn abi umar da ibn abi umar yace qala zuhair zuhair yake cewa haddathana sufyan bin uyayna sufyan dan uyayna ya ba mu hadisi an bin abi labin ga ibn abi labin an abi salama daga abi salama an abdullah bin umar radiyallahu anhuma daga abdullah dan umar Allah kara masa yadda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yana cewa la yaglibannakumul a'rabu ala ismi salatikum kar ku yadda larabawan ƙauye ƙauyawa su rinjaye ku akan sunan sallar ku da kuke yi ala inna hal isha ita wannan sallah sunanta isha wahum yu'timuna al-ibla su kuma abin da suke kiransa isha saboda suna tatsar raƙuma a wannan lokaci din shine al'atama mun ga fada a baya cewa al'atama shine menene azulma duhun dare to aka ce wai suna jan suna tatsar raƙuma ne wallah alam ko da rowa sai mutum ya tatsar raƙunan shi ba sai dare yayi duhu yayi saboda kada mai ne mutane su sare akan abin nan din da haka suke ce da ita al'atama to wannan aikin da suke na tatsar raƙuman shine mene al'atma din sai aka dauki aikin da suke aka transfer din zuwa ga mene ita sallah din gaba daya to shine annabi ce kar ku yadda kuma ko an shi wannan kalmomi a bakinsu kun ke sallako al'atama al'atama al'atama kun fahimta a me sunan taku salar da kuke yi shine al'isha saboda mene saboda abu guda biyu na farko sunan da zuwa cikin ƙur'ani kenan wace ayawa zai tuno ayar ma wa min ba'adi salatul isha waja'u isha'an yabakuna ko to amma wannan Allah ke cewa ya kira da sunan sallah wa min ba'adi salatul isha sunan da Allah ba ta da haka ba daidai bane a kauce daga sunan da Allah ya kira shi a Qur'ani a dauki sunan da kawai yake amfani da shi kun fahimta sannan ita al-isha sallah haske ce kamar da Annabi faɗa wa salatu nurun to ita kuma atima duhu ne malamai suka ga to wannan sunan da sa musulunci karkata akan cewa a riga amfani da al-isha a aje wancan al-atima duk daga mun ji sahabiya a mutunta sunan atima a jami'in dan samura sai malam ka ce to eh annabi ma ya kira sunan atima din amma abinda annabi ce la ya galiban naku kar ku bari ta ita ce fofula masu fofula a cikin abin nan din duk da aikin ta sunan atima din amma kada mu bari ta yi rinjaye to alhamdulillah mu a kasashen mu ma da yawa ba su ma san da sunan atima din ba in ka zo ka ce salatul atima to sai kai mutane irabi kafin su gane ko ba ka bane ba to alhamdulillah sunna ta danna gargajiya kenan ko to wallahi musta'an imam muslim yake cewa qala haddathana abubakar ibn abi shayba ko eh qala haddathana waqi'un qala haddathana sufyanu an abdullah bin abi labid an abi salama an abdurrahman an bin umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama la yaghlibannakum arabu ala ismi salatikum al-isha fa innaha fi kitabillahi al-isha wa innaha tu'timu bi hilabil ibli malam yace haddathana abubakar ibn abi shayba malam abubakar ibn abi shayba ba mu hadisi wa haddathana wakil yace wakil ya ba mu hadisi qala haddathana sufyan ce sufyan ya ba mu hadisi an abdullah ibn abi labid abdullah dan abi labid kaga na an bayyana waye wancan ibn abi labid ko sai yace an abi salama ibn abdurrahman daga abu salama dan abrahman kaga na an ƙara fito da shi shi ma an bin umara daga ibn umara radiyallahu anhu ma Allah ƙara masa yadda ƙala ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah tsira da mincin Allah sabbata a gare shi ya ce la yaglibannakumul arabu ala ismi salatikumul isha kada ku bari ƙauyawa su rinjaye ku akan sunan sallaku na isha fa innaha fi kitabillahi isha domin a littafin Allah sunanta Isha da ka ba daidai bane a kauce zuwa ga wani lafazi wa innaha tutimu bi hilabil ibli ana yin ta da daddare ne ita sallar Isha saboda su suna tatsar raƙuman su al'amarin su na duniya ne yasa suka samu ta wannan suna din ina fata mun fahimci wannan abin Allah sa mu dace wannan sune karshen hadisan da malaika a wannan babi na jinkirta ko ko falala ko musabancin jinkirta sallar isha zuwa wannan lokaci din da fatan Allah shirye da mu ya dora mu akan daidai malin ce babu si babu tagalisi bi salat babu si babu tagalisi bi salati subhi wa bayanin qadar qira'ati fiha babu zai mana bayanin musahabbancin at-taglis shine daga al-galas me al-galas shine duhu na dare rogo duhun dare idan asuba ta alfajiri keto dare ya fara bada baya kun fahimta to za ga cewa hasken gabas na dannowa daren na janyewa to amma dole akwai limit ko kuma wani waje da su haɗu shine alfajiri ya keto dare zai bada baya to daidai wannan lokacin za ga mene akwai duhu kun fahimta to shi ake cewa galas to ana son sallah asuba a yi ta musahabi na ita da tagalis da wannan duhu na wato tafiye da rizai din wa bayanin kadar qira'ati fiha da kuma babun zai wani bayanin gwargwadon yaya za a yi a cikin sallah asuba adadin aya nawa tsawo za a yi koko za a takaita sallah asuba ne an bace abun ko wannan babu zai wani bayani na wannan matsaloli guda biyu insha Allah ta'ala imam muslim ya ce قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة قال أمر حدثنا سفيان قال ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم رجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد imamu sai ce haddathana abubakar ibn abi shayba malam abubakar dan abu shayba ya ba mu hadisi wa amrun naqid amr an naqid shi kuma yace wa zuhair bin harbin da zuwa dan harbin kulluhum dukkan su an sufyan bin uyayna daga sufyan dan uyayna qala amru amr an naqid yace haddathana sufyan bin uyayna malam sufyan dan uyayna ba mu hadisi an zuhri daga zuhri an urwa daga urwa an aisha radiyallahu anha daga nana aisha Allah kara mata yadda ta ce anna nisa almu'minati lalle mata mu'minai an fahimta kunna yusallina subha sun katance suna yin sallar asuba ma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tare da manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi sun mayarji'ina sannan sai su koma gidajensu mutalaffi'atin bi murudihinna suna lullube da mayafansu mutalafiat shine rufa kai sun yi sa hijabi sun lulba jikinsu almurud wato tufafin da suke da shi wannan lokaci din kaman ka ce hijabansu la ya'rifuhunna ahadun wani mutum ɗaya bai iya tantance su kun fahimta bari mun gama karatun hadisi sai mu zo mu ji meye fasara malamai suke ma'anar la ya'rifuhunna ma'ana ba a gane bambanci tsakanin mace ce ko namiji koko koko ba a gane wannan zainabu ce wannan hafsa ce dan malamai sun tattauna akan matsalar amma mun gama karatun hadisin hadisin babu sai mu zo mu kalli matsalar insha Allah ta'ala da hukuncin sallar mata a cikin masallaci din مالك وحدثني حرملة بن حياء قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس أن بن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متلفئات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تجليس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة مالك حدثنا حدثني حرملة ابن يحيى مالا حرملة ابن يحيى بن حديثي قال أخبرنا بن وهب يتي ابن وهب بن حديثي قال أخبرني يونس يتي يونس بن حديثي أن ابن شهاب أخبره ابن شهاب يا باش حديثي قال يتي أخبرني عروة بن الزبير عروة بن الزبير أبان حديثي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للي عائشة ما ترمن زن الله إلى أمين تعالى سبت أغريش قالت تاتي لقد كان نساء من المؤمنات للي وسمات أتكي مؤمنين سنكسنتي يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة هلت صلى سنة هلت صلى أصبا تارد منزان الله صلى الله عليه وسلم mutalaffi'atin bi murudihinna suna lalbe da mayafansu summa yanqalibna ila buyutihinna sannan su juya zuwa gidajensu wa ma yu'rafna min tagalis rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba a iya gane su saboda manzon Allah yayi sallah asuba da rago duhun dare ba cikin dare ba da rago duhun dare إمام مسلم حدثنا نصر بن علي الجهضمي وإساق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي الصبح فينسلف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من من الغلس وقال الأنصاري في روايته متلفعات muslim ya ce haddasana nasar ibn ali al-jahdami nasar dan ali dan al-jahdami ya ba mu hadisi wa ishaq bin musa da yasa dan musa al-ansari kala duka malaman na suka ce haddasana ma'an malam ma'an ya ba mu hadisi ma'an ibn isa ɗaya daga cikin manyan ɗaliban imam malik ne an malik daga malik ibn anas allah allah kara masa yarda ya ce an yi haibin sa'idin daga ya dan sa'id an amra daga amra an aisha ta radiyallahu anha daga aisha allah kara mata da qalat tace in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance la yusalli subha yana salla asuba fayansarifu nisa mata su juya su tafi bayan an gama sallah mutalaffi'atin bi murudihinna suna lullube da mayafansu hijabansu ma yi urafna minal galasi ba ya tantance su saboda duhun dare wa qala al-ansari shi kuma al-ansari wato Isa ibn Musa al-ansari a rashin yake cewa mutalaffifatin an fahimta duk dai suna kuwa ma'ana daya suna lullube da abin nan ɗinsu mayafansu ina fata an fahimci wani abin مالك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شوبة قال وحول السند وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن ابن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والأسر والشمس نقي والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجلها كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجلا وإذا رآهم قد أبدأوا أخرا والصبح كانوا كانوا والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس imamu sai ce haddasana abubakar ibn abi sheba malam abubakar ibn abi sheba ya ba mu hadisi kala haddasana gundar ya ce malam gundar ya ba mu hadisi an shuba daga shuba kala yake cewa wa hawwala sanad muslim ya sake karaɗewa koma wata makarna shine ma'anar wa hawwala sanad ya canza isnadin ma'ana ba wai suna zuba ne kawai sai ya jawo wannan jona ya jawo wannan jona ba yanzu kaga ya koyi karatu wajen muhammad abubakar ibn abi shaiba an fahimta to sai koma wani malami wata makanta ce kuma ta muhammad ibn musanna ba wai duk abin nan ba ne shi na kan fasance ya koma wata makanta ya koyo hadisin don ka gane kimar abin da musulmi ya makaɗin ina fatan fahimta wa ibn basharin da malam muhammad ibn basharin shi ma dan wata makanta ne kala suka ce haddasana muhammad ibn jafar malam muhammad dan jafar ya ba mu hadisi shine dai wane gundaru ya ce haddasana shu'uba shu'uba ya ba mu hadisi an sa'ad bin ibrahim daga sa'ad dan ibrahim an muhammad bin amr bin hasan daga muhammadu dan amru dan hasan ibn ali dan ali kala yake cewa lamma kadima hajjaju al-madina lokacin da hajjaji iso garin madina fasa'alna jabir bin abdullah mukan tambayi jabir dan abdullahi faqala sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli dhuhra bil hajira yana salla azhar da tsananin zafin rana an fahimta ko da garjar rana suke cewa al hajira da garjar rana wal asara wash shamsu naqiya annabi na sallar asar a halin rana tana cikin tsabtata wani kala ya lelo ko jaje bai taba ta ba shine mun yi bayanin wani a baya wal magriba idza wajabat annabi na sallar magriba da zarar rana ta fadi shine wajabat ay garabat da zarar rana ta fadi wal isha ita sallar isha kuwa ahyanan yu'akhiruha wani lokacin manzon Allah jinkirta ta wa ahyanan yu'ajjil wani lokacin kuma ya gaggauta ta kana idza ra'ahum abin da ya sa shi ne annabi ya kasance da ya ga sabai ma'u sun taru a masallaci da wuri ajjala sai masa sallar isha da wuri wai za ra'ahum qad abda'u idan ya ga sun jinkirin zuwa masallaci akhara sai jinkirta sallar isha din wasubha ita kuma sallar asuba manzon Allah suka ce kanu sun kasance auqala ko ya ce kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi galasin annabi yana sallata ta da wato duhun dare ba sai gari yayi haske gaba ɗaya ba in Allah ka mako na gaba sai mu karasa hadisan da ke babun sai mu biyo mas'alolin hadisin ɗaya ba ɗaya insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kurakuran mu kuma Allah ka yafe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته